إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسح- والسحاب المسخر بين السماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف اجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء ذكر آيتك وعرفة نور تحصلني بها والمنتمين إلي من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسة الساكرين وفتنة العسل القادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau asabar shida ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina 1445 wanda ya zo daidai da 16 ga watan uku miladiya 2024 a wannan zawiya a wannan gari namu na Kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da yi mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai aran ma ya ja mana aya ta 164 a cikin wannan sura ta bakara inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون معنى آية الله سبحانه وتعالى يكي شوى إن في خلق السماوات والأرض kaga halittar sammai bakwai da kasai bakwai waqti lafil layli wan nahari da sassafawan dare da rana wal fulkin lati tajri fil bahri da manyan manyan jiragen ruwa da suke gudana suke tafiya a cikin ruwa bima yanfa'un nas dauke suke da ababen da zai amfana mutane wama anzalallahu minas sama da abinda Allah subhanahu wataala yake saukarwa daga sama min ma'in na daga ruwan sama fa ahya bihi al-ardh sai Allah subhanahu wata'ala ya raya wannan kasar ba'ada mautiha bayan kasar ta riga ta bushe wa bassa fiha min kulli dabba Allah ya sanya dukkanin ababen da ke iya tafiya a doran kasa din wa tasrifir riya da jujjuya wanda Allah subhanahu wata'ala yake yi da iska wa sahabil musakkar bainas sama'i wal ard da juyawa ko tafkirin giragizai hazo ko hadari ake cewa da Hausa da jujjuya wanda Allah subhanahu wata'ala yake yi da hadari baina sama'i wal ard wanda yake tsakanin sama da kasai da ayatin da qaumin yaqilun lalle wa'annan ayoyi ne ga wanda yake da hankali malaman tafsiri Allah subhanahu wata'ala ya saka ya musu da alheri suka ce wannan ayar tana haɗe ne da wancan ɗayar ayar da muka tsaya a kanta jiya wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim daga nan sai wannan ayar din in zaka duba naka ko Allah subhanahu wataala ya ce wa ilahukum ilahun wahid ubangiji nan naku fa ubangiji ne kwara daya jiya mun yi karatu akan wannan aya har muka yi magana akan cewa har wa'inda ba musulmai ba in ka tambaye su wala in sa'ata wa marka raka samawati wal ard wane ne ya halitta sammai da kasai la yaquluna Allah za su ce Allah ne ba za su ce birin da suke bautawa ba ko saniya da suke bautawa ko dodo ba za su taba cewa haka ba waye ya halitta sammai bakwai da kasai bakwai za su ce Allah ne wane ne ke ba da lafiya za su ce maka Allah ne wane ne ke yin isa ya iya kashewa za su ce maka Allah ne sai Allah ya ce to wa ila har ma muka yi magana akai har mu musulmai duk wannan sabanin da muke samu baya shiga cikin abin da yake wajibai sai dai abin da yake cikin sunnoni ne ba farillai ba ko za ka kana da bambanci da ɗan ɗarika ne yana yin maulidi kai baka yin maulidi maulidi ai ba wajibi ba ne ko amma san manzon Allah kuma wajibi ne a gano bambancin abu yin maulidi ka tara mutane a yi decoration ɗin wuri a fito da shinkafa a fito da nama a fito da zobo minerals makamancin wannan ba wajibi bane amma san annabi Muhammad wajibi ne duk wanda ya mutu babu soyayyar annabi Muhammad a ruhu a zuciyarsa wuta za shi an gane wannan kaga maulidi a tara mutane wannan sunna ne ko mustahabi ne ko karanta waziba ba wajibi bane kai da baka karantawa kaga ba a ce dole sai kai ba ba wanda ya ce in baka yi ba musuluncin ka bai yi ba ko abinda muka manta ce mun faɗa ba kawai ina tunawa shine alƙiblan mu ɗaya ne dukkanin mu in zamu yi sallah gabas muke kallo babu wani musulmi wanda yake juyawa ya kalli yamma ko ya kalli kudu ko ya kalli arewa ya ce wai sallah zai yawan sallolin da muke yi farillai duka ɗaya ne da ɗan izala da ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a da duka sauran firas da ka sani dukkaninsu sallolin nan guda biyar suke yi a rana aikin hajji in an tashi za a yi a wata ɗaya muke yi ko ba haka bane a wata ɗaya za a tafi a je a yi aikin hajjin wani kuma ba zai taɓa ce maka shi ba so bakwai zai yi wannan dawafin ba shi zai yi so ashirin ne ba za su taɓa samun haka ba in ka ga mutum ya ƙara a matsayin nafila ne wannan ita kuma aiki na nafila za mu yi magana a kanta insha Allah in ya kara akan dawafi guda bakwai shau din da zagaya wannan da ake yi guda bakwai haka nan kowa zai ko zakka ba wani wanda yake nisabin zakkansa ya sha bamban da nisabin wani dan firar din kenan dan uwa idan ka tsaya hakan la sai kaga abin da ya hada mu gaba daya ya fi abin da ya raba mu kuma abin nan da ya hada mu duka farallai ɗaya ne ana da bambancin fahimta ne kan sunnoni ko mustahabai ko na abu makamancin haka amma ba akan farilla shi abu na nafila abin da yasa ka go sirriki nafila wanda kai ba ka yi saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya faɗa a hadisul kursi yana cewa bawa bai taɓa kusanta na ba da wani abu fiye da abin da na wajabta masa ma'ana ba za ka ajiye farilla ba ka ce kana yin nafila ba zai yi ba ko kamar da hausa ne a ce wai ana bin ka bashi naira miliyan ɗaya naira miliyan ɗayan ba ta samu ba mana ni na alƙasin nake bin ka miliyan ɗayan ba ta samu ba sai ka samo naira dubu ɗari tara sai ka ce mala amin alƙasin wannan miliyan ɗayan nan ba ta samu ba amma ga wannan kyauta na baka hankali zai ɗauki wannan to haka mutumin da ya ƙi yin faralla ya je yana yin nafila haka suke ɗaya ba wani bambanci dole sai ka fara yin wajibi sannan sai ka yi nafila shine Allah subhanahu wataala yace wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa ba zai gushe ba yana aikin nafila ba zai gushe ba ma'ana continuous process ne aiki ne wanda ba tsayawa nafila aiki ne wanda ba tsayawa ka ɗaukan makanka aiki wanda babu tsayawa shi ne wancan hadisin da ka tace tun kana yaron ka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabba al'amali ila Allah adwamuha wa in Allah mafi soyuwan aiki a wurin Allah ma'ana kamar da suka ce aikin da Allah ya fi so shine aikin da kullun za a yi shi komi kankantarsa misali za ka iya cewa kai ba za ka karɓa dariƙa ba amma kullum za ka kwanta bacci ka yi ma Allah alkawari za ka yi istighfari guda goma to Allah zai fi son wannan akan mutumin da ya karɓa dariƙa yau ya yi sai bayan wata ɗaya ya ƙara zuwa ya yi sai bayan wata uku zai ce kai wallahi har na manta ma ina yi aka ce kai da kake yin istighfari so goma nan ka kwanta komin dare to kafi wancan wanda sai bayan wata uku yake yi an gane wannan ba ga abin da Abu Huraira yake yi ba shi shi kullum dare kafin ya kwanta bacci sai ya yi istighfari zuwa ga Allah dubu goma sha biyu Allah ke da kullum sai Abu Huraira ya yi wannan ka ji wani sahabi ya ce mai ɗan bid'a tsakani da Allah saboda sahabbai suna da fahimtar cewa aiki na nafila ba shi da iyaka kai ne za ka haddade ma kanka cewa abu kaza zan rika yi kullum ba tare da na gaji ba inna Allah la yamullu خذوا من الأعمال ما تقوم إن الله لا يمل حتى تمل Allah subhanahu wata'ala baya gajiya da kai sai in kai ne ka gaji da Allah ma'ana duk lokacin da ka zauna za ka yi wani aiki don Allah ɗin Allah zai baka full attention ɗinsa ce yi ina sauraron ka me kake nema gafara ko lada ko rahama har sai kai ne in ka gaji kace to Allah na gaji zan tashi haka Allah ce to shi kenan aji sun an gane wannan ko saboda haka abin da ya haɗa mu ya fi abin da ya raba mu kar ka manta mun faɗa babban abin da duniya yanzu aka mai da hankali shine yaya za a yi musulmai su haɗa kawunansu to wannan ayan sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ilahukum ilahun wahid ubangijin nan na ku ubangiji ne kwara daya la ilaha illa huwa arrahmanur rahim yana gama wannan sai ya ce idan kai da kake ganin cewa Allah nan ba guda ɗaya bane to Allah ya ce bari ya koro maka hujjoji da zai nuna maka Allah nan shi shi kadai ne malaman tafsir suka ce wannan ayar ta sauka ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta sauka a garin Makka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gaya wa mutanen duniya cewa Allah fa shi ɗaya za a bauta ma sai aka samu wasu larabawa sai suka ce kai annabin nan ya za a yi ka ce wai Allah kwara ɗaya wai zai isa duk duniya ka duba fa akwai saudiya akwai sham akwai madina ga ƙasashe nan daban-daban har ka gangaro zuwa afirka ka ce wai allah fara ɗaya kai a da alal ali hata ilahan wahida kawai inna hada ne sai kun uja ce ka ka zo da abin mamaki yaushe allah nan ya ji buƙatan wancan ya ji bukatan wancan ya ji bukatan wancan ya ji mai wancan yake so wannan yana neman aure wancan tana neman kasuwanci wannan tana neman miji wannan tana neman haɗi duk yaushe Allah nan naka zai ji sai Allah subhanahu wataala ya ce ai yadda za su gano wannan Allah shi shi kadai ne to shine wannan ayan sai Allah ya ce inna fi khalqis samawati kaga a cikin halittar sammai bakwai din nan wal ardi da kasai bakwai din nan waqtilafil layli wal ardi malam yace wal ardi da halittan kasa tilla kasa ne mutane suka musalunta sai Allah yace kasan sai Allah bai yi ta iri ɗaya ba ma'ana ba yi kasan flat ba ka san da kasa flat ne to daga nan zaka iya hango maka da ce ta tafi kamar takarda ko zaka iya hango kasa zaka iya hango maka to amma tunda ba flat bane tana da siga ne irin siga na na kwallo global haka ma ko turanci ke cewa global tana da siga ne haka ta yadda idan ka tsaya daga nan sai ga kaman ga karshen ta can da ka dan je wurin sai ga kuma ya ƙara tafiya yana ƙara tafiya da kai yana ƙara tafiya da kai sai aka ce to wannan kasar sai Allah bai yi ta flat kamar takarda ba ko kamar leda ko kamar siminti ba a'a sai aka yi ta aka sanya maka wani abu wanda ana fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa al-lisani sai Allah ya ce sai muka sanya maka duwatsu wannan duwatsun ban yi su ha kawai banza ba Allah subhanahu wataala ya ce wasu duwatsun mun yi maka su ne dan su rike ƙasa da za a cire wayannan duwatsun sai kasan sai ta rika tangal tangal tangal tangal malaman kimiyya suke cewa duk dutsen da kaga ya tsiro daga ƙasa ya billo daga ƙasa ya kai girman wannan rufin ɗin da muke ciki to abin da ke cikin ƙasa ya ninninka wannan kamar so dubu ɗaya sai dutsen sai ya zamanto kamar turke ne kamar fila ne wanda ya riƙe wani wayannan duwatsun su ma har ila yau sai ba a yi su kawai don zamanto turakun ba wasu sai aka yi su abinci ne naku arziki ne naku ko yanzu misali Najeriya ba cika amfani da irin wayannan duwatsun ba shi tsara ga sai dai turawa ne su su sassara ko su gama wawura su gudu amma kamar kasan Morocco wayannan duwatsun da kake gani su arziki ne a wurin su shi suke sassarawa duwatsun kala-kala ne wasu ma'adanai ne ba haka kawai wani ordinary wannan bangon ne kawai kake iya ganin shi ordinary ai ko mu yanzu a Najeriya akwai duwatsun da da su ne ake yin tiles wannan tiles din da kake gani da shi ne za ka ga ana sassara su manya-manyan motoci suke ɗauka sai su shigar da shi factory sai a rika yankawa da wani irin zarto na su da shi ake gyarawa sai a rika yin wannan tiles din wanda in ka je siya sai ka ji ana ce maka dubu biyar ko mabo
ko to ashe kaga duwatsan ba a yi sa kawai bane har suna zama arziki ga mene ga ma'abota wannan garin Allah subhanahu wataala ya ce wasu muriya haka nan suhun nata wannan inda muke nan sai shi ma ba a yi shi haka kawai ba akwai inda in kaje za ka ga rairayi ne wani wurin ba rairayi ba ne wani wurin akuwa ne wani wurin ba tsakuwa ba haka abin yake su ma wayannan din da kake gani kowanne da amfanin shi ba wannan kasar da kake gani yanzu kowace da amfaninta akwai kasar da in ka ɗibo ka sa a wani wuri aikin da kake so ka yi ba zai taɓa yiwuwa ba wayanda suke karantar injiniyarin za su tabbatar maka wannan idan an zo za a yi titi a wani wuri sai a ce maka wannan ƙasan ta riga ta mutu sai an kwashe ta ban sani ba ma ko wanda ya taɓa karantar injiniyarin sai ga ai ta kwasan ƙasa ana zuwa wani wuri ana zubdawa ai ta kwashewa ana zubdawa sai a kawo wata ƙasa kuma daban sai a ƙara layin ɗinta ko shimfiɗawa za mu ce da hausa sannan sai a zo a ƙara sa wa'annan duwatsun da kake ganin su kamar banza su za a ƙara kawowa ƙanana ƙanana haka ko ban sani ba ma ko wanda ya gano abin da nake magana sai a kawo su sai a ƙara sa su akan wannan jar ƙasan da aka zuba ya nuna maka shi wa'annan duwatsun ba banza bane Allah ya ce wa bihariha a doron kasan ne Allah ya ya rarike wani wuri sai ya sa wannan wurin zai zama ruwa kawai idan ka kalla geography ko ko ya ke cewa map na kasa na, na duniya sai ka ga idan an kasa duniya zuwa gida uku kashi biyu din ruwa ne idan kalla duniya gaba ɗayanta to kashi biyu in an kasa ta kashi uku to kashi biyu duk ruwa ne kashi ɗaya ne ɗan adam yake rayuwa a kai sai Allah subhanahu wataala ya ce wa bihariha da wannan tekunan da kake gani ai da ba dan Allah ba da ɗan adam da ya halaka kogi guda ɗaya ko teku guda ɗaya Allah zai sa ya balle sai ya haɗe duniyar ai wannan abin da kake ji ana cewa tsunami ne ko menene wani abu wanda idan ya faru duk sai ga ya haɗiye mutanen da ke wurin shi ne tsunami ko to wannan tsunami ka san me ya faru ne wannan abin ya shigo ruwa ya shigo ya haɗiye duniya ko ya haɗiye wani yanki wai flow ai ka ce flow irin nan ƙanana ƙanana ne in aka ce tsunami maulana ruwa ne zai shanye gidan sama mai kaman hawa ɗari za a ga mutane suna hawa gidan sama suna tunanin za su iya tsira ruwan nan sai ya wafin din su gaba daya idan ruwan ya tsaya duk girman gini sai ga yayi rugurugu da shi shi ne ake kira tsunami mutane ko sai dake ta ganin gawon waki a ƙasa Allah subhanahu wataala yake ai da ba dan rahama ta ba yanzu mana teku ne muka fi nisa da shi mu yan nan Afirka kowanne ne yake kusa da mu na Lagos ko to ka gani san Lagos da nan garin to da ba din rahama ta Allah ba idan wannan ruwan ya kwallo to na Borno ma ba zai sha ba na Borno ma ba zai sha ba almajirin ba ga dam kawai na labdo da ke cameroon to wanda duk shekara idan aka bude kun ji sai an jihohin adamawa Sai benue an yi niger asara.
abin ya mamaye abin duk dam fa kenan Kawai.
wanda dam artificial ne ba dam dan adam ne yake kirkiransa domin ya storing din ruwa ya ya- ya samu ruwan da zai yi amfani da shi da rani to in ya balle fa ko aka bude shi kasashe da jihohin da ake asara Allah ne kawai yake kiyaye to ballantana ce ku irin Lagos in ya ballo ba wai kai da kake nan ba wanda yake mai duguri sai ya gudu sai ya gudu otherwise sai ya mutu sai Allah subhanahu wataala ya ce to ai aya ta ce wannan ya ise ka ishara na'am ko wannan kasan Allah subhanahu wataala ba ga wasu garuruwan an musu girgizan kasa ba ko gida komi kyawunsa duk kuɗin da kasa a ciki su plasma ne malam shafi ka gani ko ka san akwai wani cibiyoyi yana na plasma naira dubu hamsin eh eh eh, na ya wuta ka yanzu Allah mun kiwa to wani TV ne malam za ga ana manna shi a bango to da na san shi dubu hamsin ne a ce wai ma ya wuce wannan to kaga yanzu sai dai a ce dubu ɗari to wallahi duk kyawun plasma ɗin nan nakan aka yi wannan girgizar to ba plasma ɗin ba gidan naka gaba ɗaya zai gurguje a lokacin ba ana maganan kaya ba ne ana maganar rai ne. babu wani gari da aka ce wai an yi girgizan ƙasa kaji mutanen garin wai suna cewa wai sun manta wai da motansu a cikin gidan da Allah a zo a hako a cikin ba wannan abun farko shine ina iyalanka ina iyalanka Allah sai ya ce to wannan aya ne nawa wanda ku za ku gane cewa ni Allah ni kadai na isa duniya gaba daya Allah subhanahu wataala ya ce waqtilafil layli wan nahar da sassafawan dare da rana dare zai fito ya yawan awoyinsa yana gamawa yini zai shiga yini ya zo ya yi awoyinsa yana gamawa zai shiga wakti labin laili wannan hari har ila yau malamai suka ce yana shiga wata rana kaga dare ya fi tsawo wata rana kaga yini ya fi tsawo wata rana sai ga kamar an raba musu daidai daidai daidai daidai Allah ya ce ka san waye yake yin wannan wai 'yan science ko wayanda ba Allah a zuciyarsu sai suka ce ai nature ne take yin haka sai wani malamin musulunci ya ce to wannan nature din da ilimin su ya nuna musu to ai shine Allah da basu gane ba ai nature bai sai ya kai shi ba wannan abin da suka ce nature ne yake yi kace to ai Allah kenan shine nature shine yake gudanar da nature din yasa dare ya yi awa kaza rana ta yi awa kaza kuma sannan ba a taba ganin wata rana ba wai an ce ga rana ta ki fitowa ta je yajin aiki sai an ƙara kuɗin mai dan Allah ka taba ji Allah ya ce to aya ne na ƙarshen ayoyi na wallahi billahi wannan hari sannan haske da duhu da Allah ya sa a cikin duniya Allah ya ce ai aya na ne da na ga dama sai in janye duhun sai na bar rana awa ashirin da hudunka kawai cikin rana kake kawai cikin aiki kake yi mai gidanka ba zai baka ka huta ba za ka ce za ka je ka yi sallah ce je ka yi sallah ka dawo muna nan maganan bacci kuwa babu dama an sa ma bacci ne dan ka huta wada'annan laila libasa wada'annan nahara to tunda an ce maka nahara ma'aza ka fita ka nemi kuɗi ne to ba daren sai dai kai ta aiki kaman agogo in ka gaji ka faɗi da ka mutu kuma a kai ga makamarta shi kenan an gaba Allah ya ce da na ga dama kuma da sai na sa duniyar gaba ɗaya ta zama dare ba rana to idan kuma babu rana dan adam kuma ba zai iya rayuwa ba domin da gudunmawar rana ne wannan hatsan da kake gani muke nomawa shi kuma yake nuna manoma sun sani duk shukan da aka yi ta ƙarƙashin bishiya da bishiya take rufe wannan shukin shukin za ga tana yin wani yalo yalo yalo yalo ba za ta ba da yabanya mai kyau ba saboda ranar da bata taba ta ba wannan fatan naka da babu rana da kuma ta lalace in kuma ta yi maka yawa ta sa ka zama baki kamar ni kana gani kenan ashe akwai printer in akwai masu sana'an printing za su gaya maka menene kimar rana akwai aikin da idan aka yi shi in rana bata kalle shi ba ko da na minti ɗaya ne aikin nan sai ya lalace rana ta kalle shi na minti ɗaya ko sakan talatin in rana bata kalle shi ba aikin sai ya lalace komin yawan shi ka je ka tambaya unguwanmu da printing village a kaduna ba nisa abokanai da yawa printers ne na san abin da nake magana a ashe wannan ranar da Allah ya hada mana da wannan daren da Allah ya hada mana ashe ba kankanin rahama ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasufu da manya-manyan jiragen ruwa da suke tafiya a tekuna daga ciki ba akwai jirgin ruwan da wanda suka taba zuwa lagos ban sani ba ko allah ya sa da rahama sun ga irin wayannan jiragen ruwan jirgin ruwa fa kwara daya sai an kwashe wata uku ana mai lodi wata na amma yi wani babba yanzu na samu labarin shi na yi- na mana faɗan ƙananan ne kada wani ya ce na faɗa da yawa kaga wayanda suke zuwa Lagos din sun sani akwai jirgin ruwa ba a rika ɗauko kaya daga ƙasa ana shigarwa ciki sai an kwashe wata shida ana zuba mai kaya sannan zai cika sannan bai a fara tafiya da shi a jirgin ruwa shi yasa kake ganin wasu 'yan shida suna samun matsala da su da kamfanonin da suka ba su kasuwanci domin an yi wata shida ana zuba kayan kayan a cikin jirgin ruwa kayanka bai bushe ba an fara sawa wata shida sannan jirgi ya tashi zai yi tafiyan wata uku ko wani wata shidan akan ruwa bai gama bushewa ba sai kitan naka sai hunguna ko ya ake cewa sai hunguna sai- na sai to sai kamfani sai su bugo maka waya ka turo mana kaya lalatacce kai za ka ɗauki asara da su sai dai in an gyara ka'idar sun gyara an gyara ka'idar cewa su za ka ɗauki asara ba za su ce. to Allah ya fi ba gyara ba malam alhaji Hamid ya ce an gyara ba sa karɓar asara ko to ka tabbatar akwai akwai abin da ake cin shi specification to an gane ko Eh, na gane.
specification din shine zai ainihin determining determine cewa quality quality iri na abin kaza dryness ya zama kaza dan kuma dan abin da za a bada na percentage wanda bai gama bushewa ba kar ya wuce kaza da kaza da kaza da kaza sai aka samu aka siyan samu aka ya zama to yayi high eh to to wannan kai Shi- ba ma wai kai asara ba kudin da za a biya a kwashe kayan a je a zubar a teku shi ma sai ka biya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa na faɗa wannan abun a nan wurin saboda wayanda ba san cewa kayan su zai yi dogon tafiya ba su fa kiyaye specification din da aka baka ka tabbatar ka bi wannan jirgin da sai yayi wata shida ana loda mai kaya tunaninka ya kai girman masallacin nan na zai wuce wannan masallacin mana shafi Allah to daga nan zuwa gidan alhaji alhaji tijjani gari guda kawai zan ce tirinoli ai ban taba zuwa bane shine matsalar ni ban zan zan ba alhaji hamis wata rana na'am eh yawwa kun ji ko wayanda suka ga abu ba wai kafa yake zuwa ba to kun ji wayanda suka ga abu kuma kai mushi suke yi kaman abuja kuna gani ko shi yasa shi ƙarya babu kyau kaga wayanda suka san abubuwan ni ban san su ba sosai suna ta ƙara bayani so duka wannan ma'alumat da wannan information din da muka samu a yanzu abu ɗaya fa nake so na faɗa duka wannan information din da muka ta, muka samu yanzu abu ɗaya nake so na faɗa kai dai ka tabbatar nauyin kayan nan da wannan jirgin ya ɗauko ya fi girman ya fi nauyin ton dubu uku haka ne a'a wai misali an san yafi to amma Allah subhanahu wata'ala ya ce ka ɗauko dutse ƙwara ɗaya ka sa a ruwa ka gani ya zai yi zai nitse to wai wa ke rike da wannan jirgin ruwan Allah shine Allah subhanahu wata'ala ya ce bima yanfa'un nas da jiragen ruwan da suka ɗauko wannan manya-manyan kayayyakin wanda zai amfani mutane Allah ya ce ni fa nake rike da shi nake rike da shi nake hana shi ya nutse da kayan da kuka sa na abin nan ɗin domin yanzu tirela guda ɗaya na citta za ta iya kaiwa naira dubu naira miliyan ashirin ko sai ka kadda na da neman wannan to 60 zuwa 70 shikenan bisa kaddarawa ka san Allah yana son ka da rahama Allah subhanahu wataala sai ya jarab ya kawo jarabawa sai wannan jirgin ruwan Allah ya nutsar da shi gaba daya kana ganin mutane nawa ne za su yi asara dan Allah ka dan suranta da kwalwanka jirgin da sai da aka yi wata shida ana mai lodi sai yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ce to shikenan bari na nuna wa duniya ni nake rikewa yau ba zan rike shi ba jirgin yayi sinke haka ake cewa yayi sinke ya nitse kana tunanin mutane nawa ne za su yi asara kuma dukiyar za ta kai kamar miliyan nawa
Triliyoyi.
tiriliyoyi tunda unguwa ne gaba ɗaya ba ko gari gaba ɗaya don wani jirgin ruwan har da filin ƙwallo har da hotel har da kasuwa duk wani abu duk wani abu da ka sani akwai a ciki kana tunanin mutane nawa ne za su yi asara shi yasa a wurin Allah yake bima yanfa'un nas da kayayyakin da mutane suka loda masa wanda zai amfani mutane ni nake rike da shi ba in ji Allah in na nutsar da shi me za ku yi za ku iya zanga-zanga ne akwai wanda zai iya zanga-zanga ba wanda zai iya zanga-zanga cewa Allah ya nutsar mai da jini shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wa'annan manya-manyan jiragen suna daga cikin abin da zai nuna muku ni ne Allah wa ma anzala Allah min sama min ma'i Allah ya ce kaga ruwan nan da aka yi jiya wanda wasu ba su samu fitowa ba Allah ya ce babu wani wanda ya isa ya yi shi sai ni min ma'in ruwan saman nan Allah ya ce hatta ruwan saman da kake gani ina saukarwa Allah ya ce sai da na sa rahama a ciki Allah ya ce idan kana son ka gano cewa Allah ya sa rahama a cikin ruwan da yake saukarwa daga sama ka kalla idan ruwan yana saukowa sala sala Allah yake saukar maka da shi kamar bulala ban sani ban wani ya taba lura ko da Allah baya nufin mu da rahama sai ya sa ruwan ya rika zubowa kamar yadda kake zubar da ruwa daga bokiti yaya kake ganin kwanukanmu za su zama don Allah motocinmu da muke bari a waje yaya kake ganin gilashensu Duk za su farfashe.
dan adam ma ba zai rayu amma a cikin ruwan sai Allah ya sa rahamarsa sai ya sa ruwan ya rika sauka sala sala sala sala kai kana daki zaka rika ganin yana zubowa da yawa ne ko saboda yana taruwa ne a kwanin gidan naka wannan salan salan yake sauka sai ya rika gangarowa kana tarawa kana kwasa Allah ya ce saukowan wannan ruwan daga sama sala sala yana nuna maka ni ne Allah hatta yawan ruwan sai Allah ya gaya wa mala'ika fa cewa za a saukar da ruwa lita kaza ne sai an gaya wa mala'ika ai shi za ka sa wa mala'ikan ma suna mika'il domin sai ya auna in za a zubo shi sai an sa rariya a rage ma ruwan force ɗinsa ko ya ke cewa ƙarfin da yake saukowa ɗin a rage shi gravity na shi a rage sai a ce lita kaza ne za a saukar da ruwa kuma daidai wuri kaza da specification sai shi za ka ga nan ana ruwa sai ka je can layin sai ga su kuma ba musu ruwan ba saboda tun can din ba a ce da wannan wurin za a yi ruwan ba ana gano wannan ko sai Allah ya ce babu wani wanda ya isa yi wannan sai ni sannan abu na biyu ya ce kan ruwan da za ku gano cewa ni Allah na isa ni isasshe ne ƙasa ba ta bushe ta yi komai ta mutu sai ya saukar da ruwan da ya saukar da ruwan nan da nan sai noman da kuka yi sai ya fara accumulating ko ya ke cewa ya fara ɗaukan ciki ɗin da zai fara haihuwa ɗin sai bishiyan ko shukar sai ta fara fitar da tsirranta Allah subhanahu wata'ala ya ce a fara'aitun mata harsun Allah ma sai da ya tambaya a yanzu ga manoman ci taron ga munan muna ganin Allah ya ce a fara'aitun mata harsun shin ba ku ganin abubuwan da kuke nomawa a antum tazra'unahu am nahnu zari'un shin ku ne kuke nomawa a hakikani ko ko mu ne muke noma muku domin abin da Allah yake nufi a wurin shine kai kawai ka dauko ne ka haka in masara ne ka birne in dawa ne ka birne in citta ne ka birne shi kenan aikin ka ba Allah ya ce to a hakika ni waye yake noma ba Allah ya ce ni nake noma muku ba kai da ka noma kawai sai dai ka koma gida ka jira faduwar ruwa ruwa yana sauka shikenan ciyawun da suka fito suka dan bebeye maka shukan ka baka so ka je ka gingirbe su ka cire ko ba abin da kake yi ba kenan Allah ya ce a fara'aitun mata harusu ku gaya mu wannan noman da kuke yi a antum tazrauna wa amnanu zalimu ku ne kuke nomawa ko mu muke noma mu noma muku hatta fito da ita daga ƙasa shukan ya fara tsirowa din nan kana ganin kanshi kamar masara da dawa da gero Allah ya ce ni ne fa nake buɗe ƙasan sai ya fito Allah ya ce idan na ga dama abin da ka shuka din nan sai na sa ya mutu a ciki na sa zafin rana ma ta ishe shi kai dai zaka ɗauka kamar jarabawan da aka samu a yanzu na citta ai abin da ya faru kenan Allah ya ce bari na nuna muku ni nake yi ba ku ba sai ya sa zafi sai ya yi yawa sai aka samu wannan matsalan da ake ciki me Allah yake nufin mu da shi shine mu koma wurinsa mu gaya masa Allah wurin da muke samun abinci Allah akwai damuwa Allah babu wani wanda zai iya yaye mana wannan damuwa sai kai kai ne kace amman yujibal mudarra idza da'u wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahu ma Allah Allah ya ce akwai wani wanda yayi sai ya an samu addu'a ne banda ni akwai wani wanda yayi sai ya fitar da wanda daga cikin damuwa ne banda ni shine ma'anar wannan amman yujibal mudarra idza da'u wa yakshifu su'a sai kayi maddi a wurin haka ake karanta wurin nan ina alrammomi wa yakshifu su'a sai ka bada haka ya kuma yaye muku mugun abu dan Allah abin nan da ya same mu dan Allah ba mugun abu bane to Allah ya ce ni ne kawai zan iya yaye muku mugun abu in yaye muku da mayar muku da arziki Allah ya ce wa yaj'alukum khulafa alam kira awarshi sannan na sa ku zaman to kalifofi na a doron ƙasa kenan ashe wannan abin da ya faru abin a jajanta wa ƴan uwanmu ne manoma musamman ma wayanda suke noman citta da suke wannan yankin abin a jajanta musu to amma fa a lokaci ɗaya mu gaya musu gaskiya Allah yana nufin a koma gare shi Allah yana nufin a koma a gare shi ne in aka koma a gare shi sai ya sa arziki ya biyo bayan wannan damuwa sai Allah subhanahu wataala ya ce wannan ruwan akwai wani tsirrai da suke fitowa wanda ba ku kuke shukawa ba wannan tsirran Allah ya ce kai a wurin da kana ganin shi kaman banza ne ya ce a ai abinci ne na dabbobinku akwai wanda suke kiwon dabbobi ba ba ana zuwa wajen gari a ɗanyen yanko ciyawa ba kai ka shuka dan Allah mu muke shukawa ba kawai za mu je wajen gari bane mu ganta kawai mu yayyanko a zo a ba dabbobi kuma su su ƙara mai shi ne abin da Allah yake nuna maka cewa a kai za a ganta kamar banza Allah ya ce a ni na san abin da ya sa na san mata allako wani an amiku mun yi muku haka don jin daɗin ku da ku da tumakan ku za a ganke a matsayin kamar banza wani ciyawan kuma Allah ya ce a ba abincin dabbobi ba ne in dabban ka ta ci ma mutuwa za ta yi ita menene amfaninta sai a ce maka ita kuma magani ne in kana rashin lafiya kaza kaza ne nan mun sani ba ko akwai masu maganin gargajiya wanda suke bada akwai irin su to a irin wayannan ciyayin ne za su je su duba ko wani sassaƙe su duba sai a ce wannan shine maganin abu kaza wannan shine maganin abu kaza wannan kuma idan ka sha kuma sai ga Allah shi ramansa ya baka magani dan Allah babu aya a wurin cewa Allah ne shi Allah ne akwai aya akwai aya Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma nashara Allah fiha min kulli daba Allah ya ce da halittun da na cika su a doron ƙasa wani halittan kaga ba kai ka suwo ba ba kai ka abin nan ba amma za ka kama kuma ka yanka ka ci lafiya ne Allah ya ce duk wata dabba da ka gani a doron ƙasa ya ce ni na samar da ita ko akwai wani bature da ya samar da wata dabba ne ga wani san ya ce wai doki a to ai zai yi shi abin da ya sani ke to a gaya masa dokin ba ba bature ya samar da shi ba Allah ne ya samar da shi duk wata dabba da zaka gani kai da ba dabban da idan ka baya iya gani Allah ya ce ni na samar da kayana ai akwai halittun da sai an sa wani dan gilashi haka ana lekawa ko ka ce mene microscope microscope sai an leka sannan zaka gani ko malaminmu yana magana yana cewa wai wani likita ya gaya masa ya ce a jikin wannan gashin da ke jikin ido banda na nan sama a jikin wannan akwai wata halitta tana nan a nan kuma Allah ya sa take rayuwa a jikin ɗan adam sai an hanga da wannan maganin sannan ake ganin ta ashe Allah ne yake kare mu har kana bacci ba Allah yana gadin ka yana kare ka inda ba haka ba lokacin da kake baccin nan sai Allah ya sa cinnaka ya zo ya shiga cinnaka cinnaka yana shiga rami kana gani a idanka kunne a jikinka ba rami bane ga hanci Allah ya ya kare ka wannan bai sai nuna maka Allah nan ba Allah subhanahu wataala ya ce da abinda Allah subhanahu wataala ya yi muku na ni'ima na iska kai dai zaka dauka kaman Allah yana yi da yan garin kafancan ne wannan ayar maganin iska sai kaga sai daidai lokacin da kuke buƙatar kayan cintan ya bushe sai ga Allah ya kawo iskar ba sani ba mun kun lura daidai lokacin da ake yayyankawa ta bu ana neman ta bushe din sai kaga Allah subhanahu wataala ya kawo ta Allah yake har jujjuyawan iskar lokacin da kuke bukatan iskar in kawo ta lokacin da ba ku bukatan ta da karkata ta a kai ta wani wuri daban Allah yake kun san aikin wane ne kuwa Allah ya ce aiki na ne ka tambaye dan cinta ka ce wai yaya yake ganin kasuwancin shi zai zama idan Allah ya kisa kan iska sannan wa ya ce ai abu ya lalace ashe iska nan da kake gani akwai abin da Allah yake nufi da ita ko a rike iskan kuma a ki kawo ta shi ma akwai abin da Allah yake nufi to Allah ya ce jujjuyawan iska din wasahabul musakhkhari bayna as-sama'i wal ard kalle inda Allah ya kawo wannan uslubin yace da girgije shine kamar da Hausa muke cewa da hadari ko girgije shi ne kamar hausar da kowa bai saba da shi ba amma kana cewa hadari kowa zai fi ganewa to da wannan hadarin sai Allah ya ce almusakkar bainas sama'i wal ard wanda yake yawo tsakanin sama da ƙasa kenan wannan ruwan da ake yi ba daga can sama ruwan yake saukowa ba wanda yake karanta science zai gaya maka wannan wanda yake jirgin sama zai baka wannan labarin sai a gaya muku cewa yanzu ba a duniya ana ruwa ne amma nan inda jirgi yake yawo a sama shi kuma ba ruwa kenan girgijen da ruwan yana tsakanin sama da ƙasa ne shi yasa Allah subhanahu wataala zai ce al-musakkari bainas sama'i wal ard wanda yake yawo yake gudana tsakanin sama da ƙasa har yanzu ba kai saman ba ba inda ake yin ruwan kamar nan ne saman to hadarin yana ta nan ne ga ƙasa a can ƙasa haka kaure shi misali ta nan ne zai sauka Allah subhanahu wataala ya sai ce an sakar bayna samai wal ard la ayatin li qaumin yaqilun Allah yake wannan aya ne ga dukkanin mutumin da yake da hankali zai tabbatar mana kansa cewa lalle lalle akwai Allah a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله na'am والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minan nas man yattakidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب معنى wannan ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minan nas man yattakidu min dunillahi andadan daga cikin mutane akwai waɗanda suke rike wani abin bauta koma bayan Allah yuhibbunahum ka hubbillah za su rika san wayannan ababen bautan nasu kamar yadda suke son ubangijinsu kamar yadda suke son Allah walladina aman su kuma wayanda suka yi imani da Allah ashaddu hubban lillah su ne mafiya tsananin soyayya ga Allah Allah ya ce walau yaran ladina zalamu ina ma dai da za ka ga wannan lokacin da azzalimai da suka zalunci kawunan nasu suka rike gumaka a matsayin ubangi abin bautansu in ya rauna azaba yayin da suka ga azaban Allah karara cewa sun bauta wa wani abu koma bayan Allah yanzu wuta za a sa su a wannan lokacin za ga suna tabbatar ma da kawunan su annal quwwata lillahi jami'a cewa eh lalle kam dukkanin wani karfi ya tabbata ga Allah wa anna Allah shadidul azab kuma lalle shi Allah madaukakin sarki shine mafi tsananin azaba malaman tafsiri Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alheri suka ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙen wani abin bauta koma bayan Allah kaman gumaka ko shanu kaman indiya kinan ko kaga a indiya ne aka ce wata saniya ta mutu mutane wai suka yi ta kuka wai saniya ita ake bauta ma ba shekara da shekaru suna bauta mata rana ɗaya sai ta mutu suka yi ta kuka wai me ya faru wai allah ya mutu har yau in kai ka nemo labarin a google ka danna to kai abin sai ya baka mamaki Ah, to allah da kake bauta ma kana neman taimako wurin shi kuma shi ma ya mutu to idan kana kallon abin za- zai baka mamaki da ake nuno tarihin zaniyar idan ta yi kashi ko ya ke cewa idan ta yi turoso kwano-kwano ba ake ɗiba ana ci mutane kwantawa suke yi wannan saniyar tana taka su wai tana sa musu albarka idan mutum zai yi aure to sai ya zo ya nemi albarkan wannan saniyar in ba haka ba auren ba zai yi to duk wannan abubuwan an gama yi da saniyan Allah ya kashe ta to kasan sun fi musulmai yawa a garin sun sa doka ba a isa a garin a yanka saniya ba kai musulmi ba ka isa ka yanka saniya ba in ka yanka saniya to kashin ka ya bushe ka yi cin mutunci ga ubangijin nasu saboda haka ba za su yadda ba to shi Allah subhanahu wataala ya ce yuhibbunahum ka hubbillah suna son wayannan abun bautan nasu kamar yadda ake son Allah kamar yadda ake son Allah haka suke son wannan saniyar in masu bautan gumaka ne haka suke son wayannan gumakan nasu Allah ya ce wallazina amanu su kuma wayanda suka yi imani da Allah ashaddu hubban lillah su ne mafiya tsanani wurin san Ubangijinsu. Malaman tafsiri suka ce, ka san me yasa Allah ya faɗa wannan? Saboda su wayannan da suke bauta wa gumaka, ko suke bauta wa sa- ahan, shanu ko saniya, da wani rigima ko wani haɗari zai kama su. Misali sai a ce suna cin bautan nan, sai ɗakin wutan ya ɗakin bautan saniyan ko gunkin ya kama da wuta ba za su kira sunan saniyan ba ba za su kira sunan gunkin ba wa za su kira za ka ga sun fara kiran sunan Allah ko da ba za su ce Allah ba da larabci za su ga oh my god Ah, kenan ga god din da ka bayyana gida daki ɗaya kuke yana kamawa da wuta Go- amma wani god kuma kake kira oh my god oh god assist me oh a wani a wani festival da aka yi a wannan shekarar za ku gani an sa a facebook an zo ana tafiya kamar ana cannibal haka ko an zo ana tafiya da gunkin ga wuta kamar gunki ne aka suranta kamar na nana maryamu alaihi salam irin shine kamar gunkin da ake bautawa ko dai wani gunki haka akwai kendir da menene haka a gefe gefen sa an fito ba ana tafiya da wannan gunkin sai wannan abin da aka kunna ma kendir din sai ya karkace haka shi sai ya kama gunkin gunkin ya fara ci da wuta kun gani ko har da wani bodyguard shi ne ya zo yana karkashe wutan a jikin gunkin ya yi bizi Allah ma ya yi bizi sai kashe wutan yake yi da ƙyar wutan ta mutu da wutan ta mutu ya koma gefe idan shi ya yi ja yana kuka sosai saboda abin da yake cewa Allah ne har shi ne ma yake ba shi kariya yanzu ga wuta ta kama gunkin a idan mutane gunkin ya kasa ya taimaki kansa shi ne yake ƙoƙarin kashe ma gunkin wuta bayan wutan ta mutu ya koma gefe idan shi ya ja yana kuka cewa fa a duniya kenan wannan abin ya kasa taimakon kanshi ni ne na je ina taimakon sa tun an je lahira a yaya kenan shine Allah subhanahu wataala yace fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna mene min ash-shakirin ko min as-salihin min ash-shakirin na haiwa ne yace la in ataytana salihan nakunanna min min ash-shakirin shine na shakirin wannan min as-salihin Allah yace fa idza rakibu fil fulki yayin da suka hau kan jiragen ruwa sai iskar ruwa ta motsa wajarai na bihin birihin tsayibati suna tafiya a cikin jirgin ruwan nan iska Allah ya ce sai na kawo iska mai daɗi za a kowa yana cewa kai kaga wata iska mai daɗi ja a tarihun asif Allah ya ce sai mu biyo bayanta da iska da ba ta haihuwa wannan kinaya ne na larabawa ma'ana iskan da ba ta haihuwa ita ce iskar da take ɗauke da azaba ba ta da wani abu mai amfani to idan wannan iskar ta zo su da kansu sai su tabbatar halaka za su yi to a wannan lokacin sai su fara kiran Allah ce ya Allah ka tsayar da mu da'awullaha mukhlisina za ga suna tsarkake ibada Allah ka tsayar da mu Allah mutu wallahi ai ba za a harabo ta mabunci ba wallahi amma falamma na jahun ilal barri Allah yana tseratar da su suka hau kan tudu suka taka ƙasa aratu sai su kai Allah dama wani matsala ne aka samu wani shak ne ya ɗan yi girgiza haka ya haka ya haka to amma da ya nasu shi kenan sai komai ya ci gaba kuma wannan abin da suka ce za su yi ma Allah na bauta tsantsa sai su yi watsi da shi Allah ya ce to amma shi mumini ashaddu hubban lillah shine mafi tsananin soyayya zuwa ga Allah duk abin da ya same shi ko rashin lafiya ne ko jin daɗi ne za ka ga Allah ya yi kasuwa ko ake cewa ya samu kasuwa ya ci riba sai ka ji ya ce alhamdulillah bana dai kam alhamdulillah mun gode Allah idan kuma citta ta goya shi sai ga ya ce mhm ka bana dai mun gode Allah ba citta ta goya mutane da yawa amma duk da haka sai ka ji ya faɗa ya ce mun goda Allah idan ya tsinci kanshi a cikin rashin lafiya ba wani wanda zai kira za ka ji yana cewa yana kwance yana cewa mene wayo Allah ko a za ku iya tunawa wani wanda ya rashin lafiya me ce wayo Allah idan an dauke shi an kai shi wurin likita likita zai tsura zai a zai tsira ne allura sai ka ji yana cewa mene wayo Allah likita wayo ko wayo Allah ashe yana cikin daɗi Allah yana cikin abin da ba daɗi ba Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah sai Allah ya ce walau yaran ladina zalamu walau yaran ladina zalamu da za ku ga waɗanda suka zalunci kawunansu a ranar lahira waɗanda suka bauta wa wani abu ba Allah ba in ya raunar azaba lokacin da su wayanda suka bauta wa gumaka ɗin suka ga azaban Allah ga ta ƙarra ba shi bane wasu rahman ta ce hadihi jahannamu allati yukazzibu biha al-mujrimun yatufuna bainaha wa bain to ai a wannan ranar ne in ya raunar azaba yayin da suka ga azaban ga ta kurukuru sai su rika cewa annal quwwata lillahi jami'a kai lalle lalle ƙarfi kam da isa to ya tabbata na Allah ne wa anna Allah shadidul azab lalle shi kuma Allah subhanahu wata'ala shine mafi tsananin azaba wannan ayan kafin mu je aya ta gaba tana daga cikin aya wanda wasu bayan Allah suke amfani da ita wurin halakar da mutane dukkanin tafsirin da zaka duba babu inda wani malami ya ce wannan ayan ana magana da iyayenka ne ko waliyanka ko salihan bayinka babu wannan tafsirin tafsiri kwara ɗaya ne ya kawo ya ce ana nufin waliyai ne za mu hutar da kai kafin mu zo nan mu duba karanta maka tafsirin sai mun dudduba tafsirai da dama ba tafsiri kwara ɗaya ba malami kwara ɗaya ne shi ma ɗan zamanin nan ne amma duk malaman da suka gabata gaba ɗaya sun tafi akan cewa wannan ayan tana magana akan masu bauta wa gumaka ne amma yanzu sai kaga wasu sun ɗauki ayan suna cewa wa minan nasu man yattaki da min duni lahi andadan ana nufin waliyai na san abin da nake magana a kai saboda haka wannan kuskure ne. aiwatu na adalci yana da kyau kai malamin tafsiri kafin ka zo ka yi wa mutane tafsiri ka duba tafsirai da yawa ka ga me malaman suka faɗa in ka zo ka yi karo da tafsirin ɗan zamani to kallon wa'ancan malaman su imamu kurtubi imamu tsabari ibn kathir har da ibn kathir ma wanda ake ganin shine tafsirin bil ma'sur ko mafi abin nan a imamu kurtubi tukunna ma shine na gaba sannan ibn kathir ya biyo baya to dukkanin su ba wani wanda ya kawo cewa ana magana akan waliyai ne to idan ka gama duk wani manyan manyan malaman tafsiri yan uwa bari na gaya muku ba da in zan yi tafsiri har tafsirin Sheikh Abubakar Mahmud Guma sai na leka me me raddul azhan ya fada sai na leka so ɗan uwa mu ji tsoron Allah abinda Allah bai faɗa ba kar ka ɗauko shi ka rika jingina wa bayan Allah an gane wannan ayan nan malaman tafsiri gaba ɗayansu banda wannan malamin kwara ɗaya babu wanda ya kawo yake ana magana akan waliye ne sai wannan malamin kwara ɗaya ba na son na faɗa sunan shi kada ya zama abin kyama da zagi a cikin zukatan wasu bayan Allah saboda haka masu fassara wannan ayan su jingina ta zuwa ga iyayenka ko su jingina ta zuwa ga waliyan Allah ko bayan Allah ka sani dai wannan tafsirin ba daidai bane Allah ya fi mana Allah ya fi mana kuma ina gana abin da za mu yi ɗauka kenan abin da muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wata'ala ya fi mana innan wali zalika qadiru alayhi liman maula wa liman nasir akwai tambaya ko in ta akwai tambaya na gani to insha Allah insha Allah Allah ya saka da alheri akar muka lau shi wannan tun jiya ne ya yi tambaya muka ce ba lokaci za a ansa shi yau na'am yana so yana tambaya ne hukuncin dan uwan uban da bai san yaran dan uwan uban shi
mai tambaya yana tambaya cewa menene hukuncin mutumin da baya son yaran ƴan uwansa ka faɗa daidai menene hukuncin wannan sako ne zunubi ne mai girman gaske ai ba ma yaran ƴan uwanka ba kowa da kowa Allah yana son ka so shi kowa da kowa ballantana su kuma da suke da haƙƙi na zumunta ko Allah subhanahu wataala yana cewa ma ko zakka zaka bayar ko wani kyauta zaka bayar zaka bayar ka fara da waɗannan mazumuntan naka to sannan ka kuma sai ka ce kana jin haushin yaran yan uwanka wannan yana da cikin kurakuran da muke yi a rayuwa zai yi wannan bawan Allah bai san cewa laifi bane a wurin Allah to yau da ya saurari wannan karatun to muna roƙon shi dan Allah ya gyara ba yaran yan uwansa ba har yaran makwabtansa kar ya ki su ya so su ya kyautata musu ya mutunta su an gane wannan Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana shikenan tambayan ko wance bayani na san kun yi da malam kawai sai an karanta to masha Allah kamar addu'a ga malam Allah ya saka
صلوا على النبي الكريم sallallahu alaihi wasallam
وصلوا على النبي الكريم